أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah maɗauki da ya sare mana haɗuwa a wannan masallaci masallacin galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan yammaci na yau litinin ne ko? litinin 22 ga watan ramadan a shekara ta 1445 a lissafin hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne jiya muka yi talatin da ko yau ne na'am yau ɗaya ga watan hudu kenan ko da ake cewa april na'am yau ɗaya ga watan hudu a shekara ta 2024 a lissafin miladiya kwanakin ne saurin wucewa da su sai ga duk ko ni kaɗai nake mantawa ai kuma kukan manta Allah ya sare mana Allah ya ba mu tawfiki kamar da muka ji malam ya karanta wannan ayoyi da dai muka karanta a jiya yau din ma a kansu muke guda biyu kenan ko na'am da suke magana akan kasurun sallah da kuma salatul khawfi duk zancen akan waɗannan abubuwan ne guda biyu amma kafin su wannan dai ko da ke ba tambayoyi ba ne ɗaya neman addu'a ne ɗaya neman faɗakarwa don dai an bani su ne ji amma ba addu'a ba tambayoyi ba ne wani ya ce malam akwai wani soja daga cikin 'yan garin nan da za su je wani kos ƙasar waje yake neman yan uwa su taya shi addu'a Allah tabbatar da alheri a tafiyar tasa su Allah sa su dace to da shi da dukkan mai tafiya karatu mai tafiya wani kos mai wani aiki a ko'ina yake muna roƙon allah maɗauki ya bashi dacewa da taufiƙi allah sa abin da ya je yi ya zama abu ne da zai amfane shi duniyarsa da lahirarsa kuma ya amfani al'umma duniya da lahira wannan a, shi kuma yana cewa malam muna so a dan yi mana jan hankali game da masu masu buɗe kayan sauti lokacin sallar dare za ka ji kamar da asuba ha ni ban gane wannan me yake nuni eh to amma su waye masu buɗe kayan sauti yana nufin masu kula da masallaci na yana shiga ai an daɗe da ba da shawarar cewa kowane masallaci su sa laspika dakhiliya ta ciki na ga zai fi wanda suke cikin masallacin su ne suka fi damuwa da su ji karatun kuma su samu abin da za su samu a ciki na tsoron Allah tare da tadabburi wanda suke waje ba su zo ba ba sa bukata su ji yawwa in dai ba kullum so ake dai sai an gaya wa mutane ana yi ba kuma bana jin bana jin ana yi da wannan manufar yawwa tunda ko ba haka bane kuma akwai damar da ake katsewa tsakanin laspikar waje da ta ciki naga kowane masallaci a bada shawara su yi yadda iya mutanen cikin masallacin su za su ji a wannan sallar tahajjud zai fi amfani kuma ya fi nisa da riya ya fi nisa da riya duk da kai wa yan uwa kyakkyawan zato cewa ba suna yi ne domin a ji din ba amma in dai har ya kai ga karatun wani masallacin na shigowa cikin wani masallacin har zai iya ɗauke hankalin wani limamin abin ya kai kusancin ya kai haka to ina ga gara ko ina su rika yi yadda iya mamun cikin masallacin su za su ji yadda kaga ba a ɗauke hankalin ko da ba liman ɗin ba na yanzu mamu yana sallah a nan kuma karatun wani masallacin yana shigowa zai rika ɗauke masa hankali wanne zai tadabburi wancan ko wannan ko yanzu idan misali yana bi a nan kuma ya ji na can ya fi daɗi kaga akwai matsala sai saboda waɗannan abubuwan duk suna da alaƙa da yadda zuciyar mutane take tafiya sai ga maimakon mutum ya samu ya baro gidansa ya bar baccinsa ya zo ya samu lada sai kuma ya koma wasu abubuwan su shiga tunaninsa Allah da ya kyauta mana zukatan ya kuma taimake mu akan gyara ayyukanmu ina fa ina jin wani ba zai wahala ba ko kowane masallaci a ce kawai su yi su amfani da laspikar ciki da ba magana ce ta kiran sallah ba ba magana ce ta ana jiran wani ya zo ba wanda suka saba zuwan su za su zo kuma dai in an san ana yi za a taho yanzu kura masallatai cika ma suke ka rasa inda za ka yau da haka ba magana ce ta talla ake ba kuma zai taimaka dai a samu concentration Allah ya samu dace ina ganin a bada shawarwarin ko kowane masallaci a je a same su a nutse a gaya musu eh ga yadda ya kamata wanda ya dauka shi gina wanda bai dauka ba da Allah ka kyale shi bismillah yace wa qawluhu an taqsuru min as-salah fadin sa da yace ku takaita sallah ko ku taƙaita daga salloli ko daga sallah walam ya ƙul an taƙasuru salata nan ne muka tsaya ko bai ce ku taƙaita sallar ba a'a sai ce ku taƙaita daga salloli ma'ana wasu daga cikin salloli ko kuma da kamar da zamu ji yace wannan fihi fa'ida ta ne fa'ida biyu suke cikin wannan zancen annahu lau ƙala an taƙasuru sala da cewa ya yi ku taƙaita sallah lakanar ƙasuru ghaira manzabitin bi haddin min hudud da zai zama ƙasarun ba shi da wata ƙa'ida wani tsari da zai tsare abin da bai dace ba cikin shigowa shine in bai batsi yawa ya zama abu da ake a tsare da kuma da limit da ka'ida da doka abin da ya cancanta ya shigo ya shigo abin da bai cancanta ya shigo ba yana waje yau shine ma'ana zai zama ƙasarun ba ta da ka'ida farubbama zanna ta yi wani ya zaci annahu law qasara mu'zama salati da wani zai zaci da a ce zai takaita sallar mafi yawanta waje alaha rak'atan wahidatan ya mai da ita raka'a ɗaya la'ajza'a to ta yi wani zai zaci haka ko da hutun da an ce an taqsuru sala inda haka aka ce da sai mutum ya ce a to shikenan an ce a rage sallah sallah mai raka'a hudu a zahar in nayi ɗaya ma ai na ta na yi kasaro ko yawwa to wannan zai iya zuwa fa ityanuhu bi qawlihi min as-salati da ya kawo min din nan li yadulla zalika ala anna al-qasra mahdud madbut marju'un fihi ila ma taqarrara min fi'li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadin sa da yace min as-salati ya faɗi wannan dan fa'ida babba dan ya nuni akan cewa shi ƙasar nan yana da tsari yana da limit yawa an iyakance shi ba haka kawai aka buɗe shi duk inda mutum ya ga dama ya ƙasarun ba marju'un fihi ila ma taqarrara min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana komawa ne dangane da shi a san ka'idar ana koma ne zuwa ga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yayi ƙasarun wannan kun ga yana cikin abin da har yanzu yake karfafa mana wajibcin aiki da me da sunna yawa alkur'ani ya zo da wani abu da itlaqi sunna ita za ta kayyade mana maimakon a ɗauki abu da faɗi sai a ce a'a a duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata wannan shine abin da Allah yake nufi domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai saba wa Allah ba tunda Allah ya ce a yi ƙasurin sallah kuma sai shi ya zo ya aikata ƙasurin nasa ya yi raka'a biyu a sallar azahar da sallar la'asar da sallar isha'i to mun fahimci ashe kenan raka'a ɗaya ba ƙasaro ba ce an gane raka'a uku ba ƙasaro ba ce dole ne ya zama biyu kawai za saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin kasaro na sallar azahar ya yi ta raka'a ɗaya ba an fahimci abu bai taɓa yin raka'a uku ba tunda ku bai cika ta ta zama hudu ba to me yayi raka'a biyu ina jin an gane to abin da yake nufi kenan yana nuna mana muhimmancin koma zuwa ga af'alur rasuli sallallahu alaihi wa sallam wa aqwaluhu wanda su ne asalin sunna wa ashabu na'am fi'lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi da sahabbansa hakanan aikin sahabbai yana taimakawa wajen sa ka'ida da iyaka maimakon a saki abu kowa ya fahimce shi yadda ya ga dama addinin musulunci ba na ganin dama ba ne ba kuma an bar kofarsa kowa ya yadda yake so ba a'a ko da ƙur'ani ne ya zo da umarni sai an koma zuwa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wannan umarni yanzu idan wani ya hango ko ya hararo ko ya tsara wa kansa zuciyarsa ta ce masa kai kaga ga yadda ya kamata ka riƙa yi kuma sai aka duba aka ga ya saba wa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba dama a ce wannan mutumin ya aikata abin da yake daidai ko yawa dole ne mutum ya aikata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da baki yace ga yadda za ku yi musamman akan abubuwan da suka shafi sallah da sauran abubuwa manasikil hajj ku ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu kama ra'aytumuni usalli sannan dangane da haji yace khudu anni manasikaku wannan yana nuna ashe ayyuka ana kallon na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da malamai suka yi cikin littattafansu sawa'un sharhohi na hadisai da kuma littattafan fiƙihu da suka yi bayani da suka ɗauko abubuwa daga hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda su ne asali a addini asaniya fa'ida ta biyu ta faɗin min ɗin nan ai kuna gane dai min ɗin da ake zance an taqsuru min salati me yasa aka ce min salati ba a ce an taqsuru salata ba da an ce an taqsuru salata to zai zama ba ka'ida ko ya ka takaita sallar tayi sai aka ce ba haka ba sai an koma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa'idar sa min din kenan domin in aka sa min to dole sai an koma can an jiya bayanin yake yace shine fa'ida ta biyu as-saniya anna min tufidu tab'id tana fa'idantar da tajzi'i da tab'idi yawwa mun san min akwai bayaniya ko akwai kuma mene tabi'idiyya da take nuna wannan abun ba abun wannan abin ne yawwa yaduka minka hannunka daga jikinka yake kaga tabi'idiyya ce ko yawwa akwai kuma wadda take min wadda take koyar da gaya yawwa kharajtu min baiti ko ila almasjidi yawwa daga ina ka fito gashi to wannan wata iri ce tabi'idiyya ce yawwa daga cikin sallar ku takaita ba kowace sallah ba na farko ka gani daga cikin fa'idar da za ka gane ba kowace sallah ake wa kasar ba ko kaga min din nan ta nuna maka wannan cewa daga cikin sallolinku guda biyar to ku takaita wasu daga cikin su fa'idar min din kenan kaga wanne ne ake takaitawa azhar la'asar da isha'i banda asuba banda magariba yace tufidu at-tab'id li yu'lama bidhalika anna القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها gani yawa dan mu san cewa wannan kasarun na wasu daga cikin salloli ne su akewa ba dukkanin su ba fa innal fajra wal maghriba la yuqsarani ko yawa wa domin kuwa al asuba da magariba ba a yin kasaru wa innamal ladhi yuqsaru as-salatu ar-ruba'iyyatu yawa min arba'in ila rak'atayn waɗanda ake yi wa ƙasaru su ne assalawatu ruba'iyya salloli masu raka'a hudu shi ne sai a takaita daga hudu su dawo biyu fa'iza ta ƙarrara annal ƙasar fi safari ruksa in ya tabbata cewa yin ƙasarun nan a halin tafiya rangwame ne mun yi wuce zancen dama tattauna akan rangwame ne ko azima ko wanda suke ɗaukar azima ne suka ce wajibi ce wanda suka ce ba azima ba ne suka ɗauki cewa mene ne رخصة شيء يوا أن المفسر يتي فألم أن المفسرين كسني شوى ما تفسيري قد اختلفوا في هذا القيد سني ساباني أكن ونن قيد دا أكسنيا وهو قوله شيني فتن سديشي إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كنجز أوران waɗanda suka kafirta za su fitine ku a addininku su kange ku daga bin hanyar Allah alladhi dullu zahiruhu anna al-qasra la yajuzu illa bi wujudi al-amrayn kilayhima in mun tsaya akan wannan zahirin wannan sharadin ko kaidin da aka sa in khiftu in ka dauke shi a matsayin sharadi ne na yin kasaru to ashe kenan ba za a yi kasaru ba sai an samu waɗannan abubuwa guda biyu shine me na farko tafiya na biyu tsoron abokan gaba ko in muka ɗauki wannan a zahiri yawwa alladhi yadullu zahiruhu anna al-qasra la yajuzu illa bi wujudi al-amrayn kilayhima as-safar ma'a al-khawf wa yarji'u hasilu ikhtilafihim ila annahu hal al-murad bi qawlihi in ka tattara sabanin na malamai zai je ya dawo ne akan wata tambaya shin abinda ake nufi da an taqsuru shine qasr al-adad faqat aw qasr al-adad was sifa ku takaita sallah ana nufin takaita adadi ne kawai daga raka'a hudu ta dawo biyu ko kuwa takaita adadin tare da takaita siffa wannan ai ina jin jiya ma mun ishara zuwa ga wannan yawwa fal ishkalu innama yakunu ala al-wajh al-awwal yawwa in iskalin yana zuwa ne in an ɗauki fuska ta farko ko yawwa shi ne zai zama akwai iskali wajen fassara in khiftun an yaftina kumul ladina kafaru domin ya nuna kenan ba dama a yi ƙasaru sai an haɗa waɗannan sharuɗa guda biyu alhali kuwa ba iyanan ta tsaya ba kamar da zai zo bayyana mana yace wa qad ashkala hadha ala amiril mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu wannan abu ya ya wannan rikicin da buƙatar tambaya akan wannan matsalar ya taso mu sayyidina Umar dan Khattabi radiyallahu ta'ala anhu hatta sa'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kawo wannan hadisin je ko yawa hadisin Ya'la ibn Umayya da ya tambayi sayyidina umar cewa wannan aya ta nuna ana yin kasuru ne in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru in kun ji tsoron kafirai za su dame ku a wajen jihadi kuna tsoro in akwai tsoro shine ake yi sai ce to yanzu gashi mun shiga kwanciyar hankali da zaman lafiya babu tsoron kafirai sai ya ce abin da kake tsoron nan ko abin da ya dame ka din nan ni ma ya dame ni abin da kai mamaki ni ma ne mamaki kuma har na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah ya zamu rika kasaru yanzu tun daga shi a qur'ani an ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru sai cewa in kun ji tsoron kafirai za su wato fitine ku fa qala ya rasulullah ma lana naqsuru as-salata wa qad aminna ya za menene kuma yanzu ya jawo mu rika kasurun sallah alhali gashi muna cikin aminci ai wa ko ai wallahi yaqulu wallahu yaqulu Allah maɗaukaki yana cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum faqbalu sadaqata ai ita kasarun nan sadaka ce daga Allah Allah yayi muku sadakarta don haka ku karbi sadakar Allah waye ku zai ce ba san sadakar Allah babu yawwa shine abin da sayyidina Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace a shikenan ko da ba ma'ana kenan ba ku da laifi in kun yi tafiya a bayan ƙasa to ku yi sallar ƙasaru wannan zancen in khiftum an yaftina kum allazina kafaru in kun ji tsoron kafirai a lokacin yaƙi za su dame ku shine za ku taƙaita sallah kun ga kenan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana wannan kaidin ba ala itlaqihi yake ba ko ko ka ce ka iya cewa in ana halin yaƙi an gane to ga tafiya ga kuma jihadi da ka sai a yi ƙasaru sawa'u ƙasarul adad da ƙasarul sifa ko in kuma ba a halin yaƙi to sunna sunna in an ce sunna kuma nan ana nufin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aikinsa sun ta tabbatar mana cewa me ake nufi ko kuma ta tabbatar mana cewa ƙasaru ba sai a halin yaƙi ba in dai an samu tafiya to za a yi sallar ƙasaru an gane abin da ya zo a ayar ashe hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ne yayi tafsisin sa ko kuma ka ce yayi tashri'i daban tunda sunna tana iya tafsisi tana iya taqyidin mutlaq na qur'ani tana iya bayanin mujmal kuma sannan tana iya tashri'i independent abin nan tashri'i wato istiqlali ko da babu a qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya cewa ayi abu kaza tunda ba zai ba sai idan Allah ne umarce shi an gane abun don haka duk abin da ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko da bai zo a qur'ani ba shari'a ce an gane yawwa to don haka yanzu in ka so ka ce kasaru na sallah da me ta tabbata ta halin tafiya kawai in ban da yaƙi ka iya cewa da sunna ko ba ka ba sunna ce ta tabbatar in za a yi tafiya a yi kasar kuma sannan je mun kawo hadisan hadisin anas ibn malik ko da yake bukhari da muslim cewa ya yi tafiya da manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga madina har zuwa makka har dawowa gida annabi sallallahu alaihi wasallama bai cika sallah ko ɗaya ba duk inda sallah ta kawo kun ga kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kwana nawa yi a hajjinsa wajen sha tara ko ran hudu ga wata ya shiga makka to kaga in ka ɗauko fitarsa tun ran tara ga wata ko goma ga wata tun daga wannan ba tara ga wata ba tun ran wajen ɗaya ga wata mun ɗauka haka ranar da za ka lissafa cewa ɗaya wajen kwana hudu aka yi a hanya to duk sallolin da aka yi ɗin nan a hanya dukkaninsu ƙasaru aka yi zamansa a maka ƙasaru ya yi an fahimta shi ne ana sai ce har muka dawo madina bai ga ya cika sallah ba sai da aka dawo madina kun ga wannan ya nuna ashe annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin ƙasaru ba in yana tafiya wannan dalili ne sannan kuma abin da ya ambata a wannan hadisin cewa sadaka ce Allah ya yi muku ku riƙi sadakar Allah ya nuna kenan ashe yanzu zancen tsoro ko babu shi ban ce an ɗauke shi ba ku riƙe wannan ku fahimta ba ɗauke ayar ba ɗauke hadisin ba ɗauke zancen tsoron ne ba in halin tsoron ya zo ana yaƙi to za a yi considering wannan cewa ga tafiya ga kuma tsoro don haka me za a yi sai a yi ƙasarun adadi a yi ƙasarun siffar sallah kamar yadda za mu zo mu ji aya ta gaba wa idza kun tafi an gane to in kuma babu tsoron babu halin yaƙi amma akwai tafiya sai mu ce to wannan sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum nan kuma sai ta zo ce mana aiki don haka mutum yayi ƙasaro ko da tsoro ko babu tsoro wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma babu wani rikici ko na wata mazhaba ko wani abu kawai zancen da suka yi dukkan al'aimatul arba'a sun yadda da kasaru babu wani daga cikin malaman mazhabobin nan da bai yadda da kasaru ba sai dai sabanin su shin wajibi ce ko ba wajibi ba an gani mustahabbi ce ko kuwa mutum zai iya cikawa to aga cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cikawa ba a tafiyarsa ya isa ya nuna maka cewa ko ba a ce wajibi ba a ce sunna ce muakkada ko yawwa wanda kuma dalilan wajibcin suna da ƙarfi amma dai matsala ce da malamai sun tattauna a kanta Allah ya samu dace ana fahimta insha Allah ina ne yawwa qasru al-adad faqat aw qasru al-adad was-sifa yace fal iskalu inna ma yakunu ala al-wajh al-awwal wa qad ashkala ala hadha ala amir al-mu'minin duk mun wannan ko yawwa faqbalu sadaqatahu nan ne zamu tashi yace au kama qala malam la'alla yayi kokwantan lafazin hadisin lokacin da yake rubutawa ba daga hadisin ya kwafo daga littafan hadisi ya ɗauko ba saboda mutum ne mai ƙarfin hadda ya kawo shi daga haddarsa shi yasa yayi kokwanto sai ce auka maƙala ko dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kuma haka din ne fa'ala hadha yakunu hadha alqaidu utiya bihi in muka ɗauki wannan za mu ga cewa wannan ƙaidin cewa in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru an zo da shi ne nazaran li ghalibil hali lati kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa ashabuhu alaiha wannan saboda yana bayanin galibin halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai ne sai mu ce an faɗi wannan an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innan an faɗi wannan ne saboda shine galibin halin fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaman annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina ba safai zaka ji an ce ya tafi Syria ko wannan tun kafin ya hijira ne ake ba safai zaka ji an ce ya tafi Makka ba safai zaka ji an ce ya tafi wani gari ko sada zumunci ko wani abu ba mafi yawan ku ta same ta jihadi ce to in ku haka ne la'alla sai mu ɗauki wannan ayar in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru an faɗe ta ne saboda shine galibin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wajen fitar su an gane wa abin da ya fita kuwa makhrajal galibi fala tibara lahu inda al-umumi la la umuma lahu abin da aka yi amfani da shi wajen lura da galibi to ba shi da umumi baka cewa a kowane hali ma shi za a yi amfani da shi don haka in aka shiga halin da ba tsoron ba ne gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam da aikinsa da kuma wannan hadisin ya ibn umayya na sadaqatun tasaddaqa Allah biha alaikum duk sun nuna ashe kenan asali wancan an faɗe shi a galibi ne to in ba akan galibin bane kuwa umumi wanne ne zai tafi da umumi shine wannan hadisin ashe sunna ita ce ta tabbatar da a yi kasaru ko a halin yaƙi ne ko ba a halin yaƙi ba mun gane insha Allah yawwa ma'ana umumin da ke cikin ko da za abin da za a iya fahimta daga wannan aya shine babu umumi tunda kharajat ko in ce hadal qaidu innama kharaja makhrajal ghalibi min ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi an gane nan gurin shi ma yake so mu fahimta yawwa sai ce fa inna ghaliba asfarihi asfaru jihadi domin mafi yawan fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fit- tafiya ce ta jihadi wa fihi fa'idatun ukhra kun samu wannan fa'idar ku rike ta wa zai iya maimaita mana Hmm? fa'idar farko ya ce fa'ida biyu ta farko me ya kuka shiru na'am na'am yawa mana yawa cewa wannan ka iya ɗaukar wannan na ƙarshen kawai cewa wannan ƙaidin da aka ce in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru ko in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru innan an kawo shi ne saboda shi ne galibin fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai fita ce ta jihadi amma in ba haka ba kasuru in an samu tafiya kawai ba tare da halin tsoro ba to kasaru tana nan saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da ita an gane don haka in mun zo fassara wannan ayar kaga kenan ba sai mun ce a hadisin ne yayi taksisin ayar ko ko ba mu faɗi wannan sai mu ce wannan hadisai sun zo daban don su nuna umumin ko a tafiya ko ba a tafiya ba aya kuma tana magana ne a halin tafiya da halin yaƙi domin shine galibin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wannan ita ce fa'idar farko ta kawo wannan in shifting din kun gane yanzu ina ce a maimaita za a maimaita ko dan Allah ana ganewa right فائدة تبيو يتي وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر سوى أكوي حكمة ده مصلحة وجن شرعا تا وانا لنغمي نا ينقصر أهل تفيا فبين في هذه الآية أو أن الآية ألا بين هو ميسا أنها annaha ne ko yawwa annaha ma yutasawwaru min al-mashaqqati anna ma yutawassaru min al-mashaqqati al-munasibati lirrukhsati haka yake agunku ko annaha ne ya yake agunka nan anha ya sa eh na'am fa bayyana fi hadhihi al-ayati ba ba anha bane annaha ma yutawassaru ko annama أن ما يتوصل ما ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة وهي اجتماع السفر مع الخوف أي والخوف ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع الصلاة مع السفر وحده cewa abin da akwai hikima ta cewa abin da ake surantawa mutum zai kaddara a zuciyarsa akwai tsanani da ya dace a samu sauƙi domin da man aka ce an samu sauki in an samu tsanani me me yake biyo bayan sa sauki akwai tsananin da yake buƙatar a samu sauki wahiya ita ce shine me ijtima'u safar wal khawf haduwar tafiya da kuma tsoron fitinar kafirai ana ganewa sai ce wala yastalzimu zalika alla yaqsura ma'a safar wahdahu wannan baya lazimtar cewa mutum ba zai yi ƙasaru ba tare da tafiya ita kaɗai an gane allazi huwa mazinnatu almashaqqa wanda shi ma ai wuri ne da ake zaton wahala tafiya ko da babu tsoron fitinar kafirai ita kanta akwai haufi mutum zai iya cewa ai fa'ida a cikin wannan ayar shine Allah maɗauki tun da ya ambaci safar to ko da babu yaƙi ba tsoron fitinar kafirai ai ita kanta tafiya ta ƙunshi wannan abu akwai wani tsoro da ke cikin tafiya ita kaɗai ko in aka ce mutum yana tafiya akwai tsoron hanya tsoron rashin ruwa tsoron yan fashi tsoron kaza tsoron kaza tsoron kaza karewar guzuri akwai tsoro ko ba tsoro yawwa da haka sawa'un wanda zai fitine kan ko da kafiri ne ko ba kafiri ba a halin tafiya za ka iya samun kanka a wannan yini don haka hikimar shari'a ce cewa a baka dama ka takaita sallah wato kar in manta wannan zancen duk wanda ya rayu a wannan zamanin namu in yana cikin halin tafiya da halin matsalolin da tafiya take ɗauke da su yayin da yake ƙasar shi kansa zai ji daɗi kai alhamdulillah Allah ya shar'anta mana wannan abun a cikin addini ko ba haka bane da ba shi za a samu wasu wahalhalu jirgin sama ne ka je airport ana cewa maza maza a fito sai ka ga nan da nan raka'a biyu da sauki za ka yi ta ka je maza da gudu ka dafe haka ne ko ba haka ba wanda da hudun za ka yi a ce kana da azahar da la'asar a kanka duk ba kai ba saboda wani abu na larurar tafiya ya jawo ka ce bari jam'u ta kadimi zan yi to kuma in sai a ce maka raka'a hudu hudu ko ce za ka yi kaga sai ka yi raka'a takwas wani jirgin sai ya tashi kana sallah haka ne ko ba haka ba kuma iya maganar jirgi ba akan komai ko a motar ne ba kowace za ta jira ka ba kuma dan jira da za a yi a nan wurin sai ka ga kana tare da kayanka in ka ce za ka je wani wuri sai ka je kayi alola kayi sallah sannan ka dawo wa zai kula ma da kaya da irin wannan sai aka baka damar kai ba komai ka tafi mana in ka je can tasha ka samu nutsuwa ka samu mai rike maka sai ka hada sai ka azhar da al'asar kuma kowanne kai raka'a biyu ka zo ka ci gaba da tafiyarka sauki ne ko ba sauki bane yanzu musamman lokacin da kowa a cikinmu yake da tight schedule ko ba haka bane har yara ƙanana suna da tight schedule yanzu matsaloli iri iri tunani daga yaro kankani amma yana tunani me ya faru wasu abubuwa wai yake tunawa to wannan halin rudanin da muke ciki shi kansa ya isa ka gano hikimar shar'anta mana kasaru in muna halin tafiya muna godiya ga Allah maɗauki da wannan sadaka da ya mana Allah ba mu ikon amfanuwa da ita to mu koma sai ce wala yastalzimu zalika Allah ya qasura ma as-safari wahdahu wannan baya tilasta cewa ba zai yi kasaro tare da tafiya ita kadai ba alladhi huwa mazinnatu al-mashaqqati akwai tsanani shi ma da wahala wa amma ala al-wajhi thani in muka dauki fassara ta biyu wa huwa anna al-murad bil qasri huna qasru al-adad was sifa in mun dauka cewa kasarun ana nufin na adadi da kuma yanayin yadda sallar take sai ce fa innal qaida ala babihi to wannan qaidin ba shi da rikici ko tunda dama za mu zo mu ji a aya ta gaba za a gaya mana yadda ake takaita siffar sallar tsoro an gane abinda ma yake nufi a nan in ka fassara wannan in khiftum an yaftina kumul ladina kafaru cewa abinda ake nufi dama a halin tafiya da kuma me yaƙi da tsoron yaƙi tsoron fitinar kafirai sai ka ce wannan ƙaidin yana fa'idantar da cewa wannan ƙasarun da za a yi ƙasaru ne na adadin raka'o'i sannan ƙasaru ne na siffar sallah to in ka fassara abin da haka shikenan za ka ga ba ka da matsala a fassara wannan ayar kana da matsalan ne dama alalwaji awwal kamar da an bata ɗazu cewa ƙasarun nan na adadin raka'o'i ne kawai ba na siffar sallah ba to shine wannan zaka ne muka ce to yaya abin zai zama sai a ce ai wancan dama in shiftum an yaftina kumul ladina kafaru menene kharaja makharajal galibi sai a ce wannan ai dama dan galibin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne shi yasa aka faɗa amma in aka kalli umumi to safar din koda babu khaufi za a iya yin kasaro an gane abin insha Allah to sai ce wa idza wajada safara ko haka ne ko na tsallake yau fa innal qaida ala babihi fa idza wajada safara wal khawfa ko idza wujida in aka samu ga tafiyar ga tsoron jaza qasrul adadi wa qasrul sifati sai mu ce to yanzu idan mutum yana tafiya kuma ga tsoron abokan gaba kaga an samu mai kasarun iri nawa za a yi kasarun iri biyu da kasarin adadin raka'o'i da kuma kasarin mene siffar sallah yawwa sai ai sallar tsoro wa idza wujida safaru wahdahu in ko tafiyar ce ita kadai aka samu jaza qasrul adadi faqat to sai ayi kasarin adadi kawai banda na me na tsoro sai a ce wancan na tsoron an ambace shi ne saboda shine galibin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa kun gane wannan kai tafsiri da dadi yake ko sai ka ji ayar ka fahimce ta yadda ya kamata yanzu akwai wanda bai gane wannan ayar ba da Allah ya daga hannunsa wani ya daga a wani can ya daga kafarsa sai muje sai ce wali zalika to sai mu wannan aya ta gaba ko yanzu muka zo kan aya ta gaba mu dan fassara ta a dunkule sai mu zo mu karanta abinda na ban gama can ba yawa sai ya ce wa idza wujida safaru wahdahu in aka samu tafiya ita kadai jaza qasrul adadi faqat ya halatta ayi kasarin adadi na raka'o'i kawai aw al khawf wahdahu ko kuma in an samu tsoron kadai banda tafiya kuna zaune a bayan gari ana yaƙi ko a bayan gari garinku ko ga kafiran kuma akwai tsoron kafiran amma kuma ba a halin tafiya bane ko misali yaƙoƙin da aka kusa a madina kamar yaƙin uhudu misali ko awul khawfu wahdahu jaza qasru sifati to anan sai ayi qasrun siffa ma'ana sallar ko da raka'a hudu za a yi to sai a takaita ta irin takaitawar da za mu ji a siffar yadda ake yin sallar tsoro an gane yawwa kun gane wannan insha Allah to sai sai ulidhalika ata bi sifati salati al-khawfi ba'daha bi qawlihi dan haka sai Allah madauki ya zo mana da siffar yadda ake sallar tsoro bayan wato ita wannan aya yaya sallar tsoro take asali wannan sallah ana kiranta salatul khawfi ko me yasa ake kiranta salatul khawfi saboda sallah ce da ake yin ta a halin tsoro yayin yaƙi da abokan gaba hadisai daban-daban sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙaunan wa fi'lan wasu da baki ya yi bayani wasu kuma a aikace wasu kuma duka akwai ƙauli da fi'ili za ku yi kaza za ku yi kaza galibin abin da aka ruwato na aiki ne galibi an fita yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kaza tare da wasu ya kasa su kashi biyu ko wasu na farko suka yi sallah raka'a biyu da shi suka cika sallar su suka dawo abin nan suka tafi wasu kuma suka zo kamar da za mu zo domin shi akwai wasu kuma wata siffar daban ba wannan ba siffofin suna da yawa gwargwadon adadin hadisan da suka zo a wannan matsala ɗin waɗanda suke bin darussanmu na umdatul ahkam yawwa lokacin da muka zo kan wannan mun zo da hadisan baki ɗaya kuma muka bi su muka yi bayanin irin siffofin da za a iya samu a wannan sallah amma a wannan aya da yake makasudin ta tafsirin ma'anoni ne za mu bi ta gwargwadon yadda ko da ba a kawo waɗancan hadisan ba an gane saboda mu dai gama karanta wannan abin da ya kawo kuma alhamdulillah malam ya kokari ya shigo mana da mafi yawan abin da ya kamata a ji saboda lokaci mu bi abin da ya ambata mana za mu ɗauki amfani amma bayan mun ɗauki ayar ita kaɗai mun ji ma'anarta Allah maɗauki ya ce wa idza kunta fihi in kana tare da su kana cikin su fa'aƙamta la'umus sala kuma sai ka tsaye da sallah gare su ma'ana ka yi musu limancin sallah faltaƙum ta'ifatun minhum ma'aka to ga umarni shine fal ko lamun nan ta umarni ce faltaƙum ta'ifatun minhum ma'aka tunda aka ce faltaƙum ta'ifatun minhum ma'aka ashe kenan mafhumun yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkasa mutanen ta'ifa ta'ifa ba ta'ifa ɗaya ba ce mun gane shi ya kasa su gida biyu tunda ya ce wasu su tsaya tare da kai ashe kenan akwai wasu wanda ba tare da kai ba a lokaci to wasu su tsaya tare da kai wal ya'khudhu aslihatahu kuma su riƙi makamansu suna tare da su ana sallar suna riƙe da takubbansu kibiyoyinsu bindigoginsu an gane fa'iza sajadu nan fa'iza sajadu fa'iza sallu yake nufi fa'iza sallau in suka yi sallah nan ya yi itilaƙin lafazin sujada yana nufin sallah kamar da malam zai gaya mana mana in suka yi sallar su ba ana nufin sujada ɗaya ba kun gani ba ana nufin in suna cikin sun sa goshin su a sujada sai waɗancan su ba a'a wa idza sajadu in suka yi sallar su an gane wannan zai bayyana mana fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum sai su koma su tsaya a bayan ku haka ni ashe sun yi sallar su ne haka ba za a ce in sun yi sujada ɗaya su tafi bayan ku ba ana nufin in suka yi sallar su wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wancan kuma ta'ifa ukhra ɗaya kungiyar ɗaya yankin ɗaya gungun ɗaya jama'ar wadda ba su yi sallah tare da kai ba a karan farko tare da na farkon to falyusallu ma'aka to yanzu su zo su yi sallah tare da kai wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatuhum su dauki saunar su su dauki saunar su ma'ana su zama a tsike a fadake su kiyaye su kula shine ma'anan su riki sauna Hausa ce da kun san wannan ko ba ku san wannan Hausar a nan ba ko ma'ana su dau matakin kiyayewa su kula da should be very careful shine ma'anar wannan su kula da halin da suke ciki yawwa wa aslihatahum kuma su su dauki makaman su ma'ana kar su bari su sako sako domin in suna cikin in suka yi wani abu na sako sako wa abokan gaba za su iya amfani da damar su zo su wato far musu to su riki saunar su kuma su riki makaman su wadda alladhina kafaru to kun ga nan siffa ɗayan Allah madaukaki ya ambata anan ko a wannan zuwa wannan gurin dai yawwa wacce ce siffar annabi sallallahu alaihi wasallam zai salla zai raba mutane gida biyu misali shi ma ya danganta kamar da in mun kun tuna wancan darasin mun tattauna a kai akwai halin da abokan gabar ta gaba suke akwai halin da abokan gabar kuma ta baya suke to wace siffar ce wannan in suna ta gaba yawwa in suna ta gaba waɗannan suna sallah ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai zama yana limanci sannan da wasu daga cikinsu sai ya raka'a biyu tare da waɗannan sai su tashi su cika raka'a biyunsu in kuma mai ƙasaru ce raka'a biyu za a duka ya raka'a ɗaya da waɗannan sai su tashi su rama ɗayar an gane? yayin da zai miƙe to su ci gaba da za su sai su tashi su sallar su su kaɗai su kyale shi shi kuma ya tsaya a tsaye sai waɗannan sun yi sallama sun ɗau makaminsu sun tafi sun tsaya matsayin waɗancan sai waɗancan ɗin su zo su ma sai su yi raka'a ɗaya sai cika raka'a ɗaya tare da su sai ya sallama sai su kuma su miƙe sai su ciko raka'a ɗaya sai su sallama su kun ga kowanne yayi raka'a ko ba haka bane yawwa to fa idza sajadu din abin da yake nufi a nan kenan yauwa to haka in ta bayan su yake shi ma haka za a yi dabarar in ta ina suke haka za a ɗauki wannan dabara a yi kuma wasu duk wasu nassoshin hadisai sun zo da su kamar da nake ishara zuwa ga wancan hali da muka tattauna wannan lamari to sai yace wadda ladina kafaru waɗanda suka kafirta sun yi burin burin su shine lau tagfuluna an aslihatikum shine ya zama kun gafala daga makamanku wannan shine fa'idar kawo hizrakum ko ba haka ba ku rike saunarku ma'ana ku kiyaye ku kula yauwa za su yi burin ina ma ku gafala daga makamanku wa amci a cikum da kayanku da kuke tafe da su fayamiluna alaikum sai su kawo muku ɗauki mailatan wahidatan ɗauki guda su gama da ku shine mailan mailan anan bahaushe yana kiransa ɗauki ba ɗauki ba ɗauki haka ake kiransa a hausa ai kun san wannan hausar ko yawwa hmm sanan ya ce yawwa to shikenan kowa ya santa kai anya kowa ya sani kuwa ai wasu ba su karanta magana jarin ba yanzu da yawa hausar duk ta kubcewa samari da yawa ba hausa Allah kyauta sai a tsaya batan bakatantan ake cewa ko kai ba turancin ba ko hausar babu kai ba fillancin ba kuma wannan ba ka samu turancin ba baka samu fillancin ba baka samu barbarcin ba baka samu turancin ba duk haka an yi matsala dai ta uku Allah kyauta to mu je ina ne sai ce wadda ladina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaykum mailatan wahida sai ce wala junaha alaykum babu laifi akan ku in kana bikum adan min matsari in kuna cikin wani halin cutarwa wani tsanani ya same ku min matsari ko ana ruwa au kuntum marda ko ba ku da lafiya an taba'u aslihatakum ku ajiye makamin naku wa khudhu hidrakum amma kuma ku kiyaye ku kiyaye ku kula inna Allah a'adda lil kafirin azaban muhina zamu ji fassarar waɗannan wuraren insha Allah a cikin abin da malam zai ambata ni yar faɗakarwa zan kaɗan duk da malam ya ya zo ya ambata mana ita dan uwa musulmi me ka fahimta a wannan aya dangane da sallah mece ce sallah ka kula da girman sallah a wannan ayar kuka kula nan fa yanzu akwai abubuwa da yawa za su faru nan da nan sai mu ce to ai halin larura ne ba komai za a iya barin kaza akwai larurar da ta kai za a kashe ka shine halin yaƙi a halin yaƙi ashe ba a yafe mana sallah ba a ce shi kenan ku haƙura ga abokan gabatan muna hange za su iya feso duk abin da za su feso su tada mutane amma duk da haka an ce ku tsaya ku yi sallah ku raba ta gida biyu wannan yayi kaza ya tafi wannan yayi kaza kai in abin nan ba dole bane ba za a sashi a yi haka ba wannan ya nuna maka sallah fa dole ce baka da zaɓi kana musulmi to dole kai sallah kuma ita take da lokaci ba kai ne kake da lokaci ba kai ne za ka bar duk abin da kake yi don ita ba ita ce za ta yi haƙuri sai ka gama abin da kake sannan ka zo gunta ba kun fahimci wannan abu domin inda lamarin haka yake sai Allah ya bari ya ce kai rayuwarku tana da muhimmanci ba na so a kashe ku da haka duk ku bar sallar yau sai kun koma gida kwarama wani in kasuwar kace ko ya tafi ko shuwarin haka yake yi ba wanda zai kashe shi ba abin da yake gabansa amma yana kasuwa ba zai bar abin da yake ba ya tafi sallah wani a gona ma wani yana gini ni ina taɓa wannan maganar wata rana a hudu ba na ce wallahi ina mamaki ina mamaki wai magini ne yana gini yana aikin gini gyare-gyare a cikin masallaci kuma ana sallah muna sallah shi ba shi a ciki wasu sai ya gama zai ina mamakin mu da muka yi understanding islam wallahi akwai mamaki a ciki kuma hankalin ta ba kwance ba wai damuwa ba ce in kai masallaci a to ai mun gama za mu je za mu zo me eh a wai ma yi a nitse wannan ita ce faɗakarwa kawai da na so in yi ɗan uwa mu fahimci maganar sallah wallahi sallah ba ƙaramar abu muhimmanci ne da ita a addinin musulunci ba mun ji uku to ba buƙatar mu fara yawwa za ka don Allah uwa mu kula da sallah nan ku tuna hadisin makaho da ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi da ɗan jagora kuma madina an yi ruwa akwai kwazazzabai da rami nan da rami can kuma shi makaho ne baya gani ba shi da ɗan jagora an masa afuwa ya zauna a gida ya sallah in ya ji kiran sallah a na ya zauna a gida ya sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi da farko ya ce je ka ba komai sai can sai kira shi kai dawo sai ce kana jin kiran sallah ya ce ina ji ce taho masallaci an ajiye zancen dan jagora an ajiye zancen abin da zai haɗu a hanya da shi an ajiye komai kawai ya taho masallaci zuciyarka ta zama tana tare da sallah masallaci sallah masallaci wannan shine fa islam amma in ka zauna wai sai lokacin da kai ka ga dama ko ka gama aikinka shugulinka shine shugul sai ka gama shi sannan ka yi gabanka baya faduwa ko kana mitin ce ai sai in an gama za a yi wani ma kana masa magana ce to ai tana da lokaci wai mai faɗi ai so ake in an ce Allahu akbar ka ji girman Allah ka aje wannan aikin naka ka je kai sallah kuma kana da damar ka zo ka ci gaba da yi ko har awa nawa kake so kai ba fa tsare ka akai ba shi so ake wannan attitude din da kake da shi na alaka da Allah a kintsa maka shi kaji Allah yana da girma sama da mitin ɗinka sama da ka'idarka sama da duk abin da kake tsarawa ina ce duk abin da kake tsarawa zaka ce ai amfanin jama'a ne jama'a za su amfana to jama'a fa amfanar su bata kai amfanar ka ba in garin amfanar mutane ka shiga wuta suka shiga aljanna kai kai hasara don haka duk abin da zaka amfanar da mutane da shi to kai ne a gaba ka fara amfanar kanka ka tashi ka je masallaci ka yi sallah sai ka dawo ka ci gaba da mitin ɗinka ka ci abincinka ka yi hirarka wadda ta halatta duk abin da za ka yi sai ka ci gaba da yi wanda Allah ya halatta maka amma sallar wai ita za ka ajiye sai lokacin da ka gama wannan gaskiya ba tarbiyyar musulmi ba ce za ka don Allah jama'a mu girmama sallan nan mu ɗauke ta ku duba ne ku gani ga kafiri can ga kibiya a hannunsa kuma ƙwararru ne zai iya ɗanawa ya harbo har annabi sallallahu alaihi zai iya harba a lokacin nan amma duk da haka ba a ce kar ku bari a kashe muku annabi ku tafi gida ko ku je ku afka musu a yakin in an kare daga baya kwa yi sallar duk ba a faɗa ba sai aka ce a tsara sallar a yi irin wannan tsarin wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sala faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka ma'ana kenan a ta'ifatul ukhra tuwajihu al-aduwa waɗannan su zo su yi sallah da kai waɗancan kuma su fuskanci abokan gaba yayin da waɗannan suka yi wani ɓangare na sallar to a sake su sai su koma sai kuma waɗancan su zo su ma su samu sallah saboda falalar sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga girman sallah a wannan zancen ko ba ku gani ba saboda wannan a cikin malaman tafsiri da yawa in sun zo kan wannan suna tambihi akan wannan abun kuma malam ya fito mana da wannan muhimmancin lamarin insha Allah gobe za mu ƙara tattauna a kansa a cikin bayan mun ji maganar a salon ko ita wannan sallah da yadda take kamar da na ambata ba sai mun je mun ɗauko hadisan ba saboda lokacinmu kuma abin da malam ya ambata ya isa mu fahimci maƙasudin ayar insha Allah ta'ala as'alullah ta'ala an yufiqani wa iyyakum للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك